ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى 18 ga watan Rajab shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da tara ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalin da rahamarsa yan uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu karahati sabbidik babin da ya bayani game da karhancin zagin zakara babin yana cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hana yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babun nahi an qaulil insani mutirna bi nau'i kaza babin da zai bayani game da hani akan qaulil insani fadin mutun cewa mutirna an mana ruwan sama binau'i kaza saboda tauraro kaza saboda fitowar tauraro kaza ko saboda faduwar tauraro kaza ko saboda nau'in tauraro kaza to shari'a ta hana wannan ruwan sama da duk wani yanayi da sanyi ko zafi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da hannu cikin kawo su ko canza su wata ko tauraro ko rana ko kowace irin halitta daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki ba su da tasarrufi wajen saukar ruwan sama ko rashinsa saboda haka malin ya kulla wannan babi domin ya mana bayani game da abin da ya tabbata na sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya hani game da hakan insha Allah ta'ala malaci an zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu hadisi na farko a cikin babin an karbo shi daga zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi mana sallar asubahi a hudaibiya gurin da ake ce masa hudaibiya shi hudaibiya ɗin yan uwa guri ne da yake tsakanin a makka da madina yana a yammacin garin makka yammacin garin makka hanyar jidda kenan a kusan tsakanin hudaybiya da garin makka ya kai wajen mil goma akwai wajen mil goma tsakanin hudaybiya da garin makka yan uwa hudaybiya shine wannan shahararren gurin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ya da zango ya zauna lokacin da ya ne tafiya umara a shekara ta shida mutanen makka suka ce ba zai shiga garin makka domin gabatar da umararsa to anan ya zauna ya da zango har abin da ya faru ya faru na sulhu tsakaninsa da mutanen maka a kan lalle ba zai aikin umara a wannan shekara ba amma shekara mai zuwa sun yadda ya dawo domin gabatar da umara to wannan wajen shi ne hudaybiya to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana shi da sabansa a sun yi sallah a wannan waje na hudaybiya yace fi ithri sama'in kanat min al-layli sun yi wannan sallar ne fi iftiri sama'in bayan a ruwan sama da aka samu minan laili da dare ma'ana sallar asbahin da aka yi a daren jiyanta ruwan sama ya sauka akwai alamun saukar ruwan sama akwai jikewar ƙasa da sauran abubuwan da sukan iya tabbatar da mutum cewa jiya fa an yi ruwa shine istiris sama as-sama kuma abin da yake nufi a nan wajen ko istiris sama'in abin da yake nufi da abin da ake nufi da sama a nan wajen shine al-matar ruwan sama falamman sarafa lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gama wannan sallah ta asbahi aqbala ala nasi sai ya juyo ya fuskanci mutane kamar yadda wannan shine al'adarsa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yakan dan zauna gwargwadon yadda zai yi astaghfirullah guda uku allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram ya dan yi zikiran da suke kusa da wannan sannan kuma sai ya jiyo da fuskan sai ya fuskanci mutane wannan ɗabi'a ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi har ma wasu malaman sukan hana cewa ba daidai ba ne limami ya gama sallah ya juya baya ya daɗe a haka e wasu malaman suka suna ganin hakan ba daidai ba ne falamman sarrafa akbala ala nasi faƙala sai annabi ya ce hal tadaruna ma za ƙala rabbukum annabi ya ya fuskanci saba ya ce shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa ƙalu sai suka ce allahu wa rasuluhu a'lamu allah da manzansa su ne suka fi sani wannan abin da suke nufi ba su sani ba kenan kala sai annabi yace asbaha min ibadi ai abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa shine asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wasu daga cikin bayina sun wayi gari suna masu imani da ni wa kafirun wasu kuma sun wayi gari suna masu kafircewa da ni ai kafirun bi za a kaddara kafirun bi din fa amma man qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma duk wanda yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi duk wanda yace an yi mana ruwan sama saboda falalar Allah saboda rahamar Allah fa zalika mu'minun bi wa kafirun kafirun bil kafirun bil kawakib annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya ce an mana ruwan sama da fallan Allah madaukakin sarki da rahamarsa to wannan ya yi imani da ni ya kuma kafirce wa taurari wa amma man kala amma wanda ya ce mutsirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama ne sakamakon tauraro kaza da tauraro kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wannan ko ko shakka babu ya kafirce min ya kuma yi imani da tauraro muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi malai cewa sama'u abinda ake nufi da as-sama'u huna a wannan hadisi shine al-matur ruwan sama da yace fi iftri sama'in kanat min al-layli ma'ana a gurbin ruwan sama da ya kasance da daddare alamun ruwan sama da aka tafka a daren jiyan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallar asbahi a wannan safiya dan uwa wannan hadisi idan muka kalle shi da kyau a hadisi ne da yake nuna mana lallai ba daidai ba ne jingina wani abu na ruwan sama ga wani mutum ko ga wata halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala gaba daya Allah madaukakin sarki shi yake ɗaukar nauyin ruwan sama falalarsa ce rahamarsa ce ganin damansa ne shi ya san ina za a yi ruwa shi ya san adadin da zai sauka na ruwa shi ya san wanda za su amfana da ruwan sama Allah maɗaukin sarki ya san wannan to da ruwan sama ba shi da alaƙa da fitowa wata tauraruwa ko faɗuwarta kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake faɗa wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي ينزل الغيث للي الله مدوكين سركي شيكي سوكر da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan halittu da al'umma sun yanke tsammani sun ɗeba tsammanin saukar ruwansa wasu sun fara addu'o'i wasu sun fara roƙon ruwa wasu sun fara yanke tsammani idan Allah madaukakin sarki ya ga dama kawai sai ya saukar da shi Allah madaukakin sarki ce wa yanshuru rahmata kuma shi yake yada yake barbaza rahamarsa kowa ya samu subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ce huwal waliyu lalle Allah madaukakin sarki shi yake jibintar al'amuran bayinsa alhamidi saboda haka shine ya kamata a gode masa saboda haka ruwan sama Allah maɗaukin sarki yake saukar da shi to malamai suka ce wannan hadisi abu na farko da za mu ɗauka a cikinsa yana karantar da mu halaccin yin sallar jam'i ko da a cikin halin tafiya ne babu laifi ko da kuma tafiya ne ku haɗu ku yi sallar jam'i ana maka fahimta ka shine wannan sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a Hudaybiya kowane ɗaya daga cikin mai san hudaybiya ba nan ne garin da manzon Allah yake zaune ba sallallahu alaihi wasallam wani abu ne kai shi wajen amma kuma sai gashi yayi musu sallah ta me ta asubahi kuma jam'an a cikin jam'i suka ce ashe ba laifi idan mutane suka haɗu tafiya ta kama su su samu mutum ɗaya musulmanci idan ya musulmanci na kuma sai su kasarin sallar da suka saba yin ta a matsayinsa na matafiya wannan ba laifi insha Allah ta'ala sannan abu na biyu yan uwa malamai suka ce wannan hadisi na nuna mana a wata hanya ko siga ta isar da sako ko ta koyar da ilimi wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu ita shine lokacin da malami ke karantar da ɗalibansa idan yana so ya jawo hankalinsu zai iya ba su darasi ta sigar tambaya hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa a cikinsa akwai wanda ya sani babu wanda ya sani amma me yasa annabi ya tambaye su ya tambaye su ne dan ya jawo hankali ko yawa dan ya jawo hankalin su kowa ya saurare shi me ubangijin ku ya faɗa kun sani ba mu sani ba to kowa zai bada hankalin sa dan ya ji me ubangijin sa ya faɗa malamai suka ce irin tambayoyin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi kala biyu ne wasu tambayoyin za ku ga tambayoyi ne ba sa buƙatar amsa tambaya ce kawai an yi ta lilintibah kawai dan an yi dan a jawo hankalin mutum don a ɗauko don a yi kolin attention ɗin sai saurare ka wata tambayar kuma an yi ta ne don ka ba da amsa duk kowanne ana yi ana yin tambaya don a ba da amsa don a gwada ƙwaƙwalwar masu saurare shin karatun da muke yi ana fahimta kuwa shin darasin da muke yi ana ganewa kuwa to sai ka ɗan jefo tambaya sai ku ɗan yi nisa a cikin tambaya a cikin karatu sai ka ɗan dawo baya sai ka ɗan jefo tambaya sai ka yi shiru ka saurara waye zai ba da amsa idan ka ga mutum biyu uku hudu biyar shida bakwai sun ba da amsa to alhamdulillah darasi yana shiga kenan ko idan kuma kaga kowa ya shigo akwai matsala kenan to wani lokaci annabi yakan yi tambaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya shiru ta bai su ba da amsa misalin wannan shine hadisin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wata rana ya tambayi sabai cewa akwai wata bishiya mai albarka da duk rani duk damana duk zafi ba ta kaɗewa ya bishiya ce mai albarka ba ta kaɗewa annabi ce da sabai wata irin bishiya ce wannan so da ka sabai suka yi ta kaiwa da komowa ita ce bishiyar kaza wannan ce bishiyar kaza duk cikinsu babu wanda ya tanka a cikinsu akwai abdullahi dan umar dan khattabi allah ƙara masa yarda a lokacin shi ƙaramin yaro ne ya ce wallahi na san amsar amma saboda iyayena da sai na umar a wajen shi sa ba zan yi shishigi ba e kun ji yara masu ladabi kenan da biyayya yace saboda iyayensa ne da sa'anninsa a wajen suke tattaunawa shi sai tsoma musu baki wannan ba ladabi bane ya kamata matasan mu fahimci wannan idan ka tarar da sa'annin iyayenka suna magana a waje wacce ta shafe su to rashin kunya ne da rashin ladabi ka tsoma musu baki eh kai tsalle ka tsoma musu baki a cikin magana su wannan ba daidai bane sai dai in sa ka aka yi a ciki idan ma sa ka aka yi a cikin kuma ka sa kanka ta hanyar ladabi da biyayya eh ka sa kanka din ta hanyar ladabi da biyayya ba ka tsoma musu baki ta hanyar da za su fahimci kuna tattauna amma akwai rashin kunya rashin kunya a ciki ba lalle ya kamata mu dawo da irin wannan ladabi da biyayya a cikin al'umma mu yan uwa yayi karanci ko shakka babu Abdullahi dan Umar yace ban ba da amsa bane saboda naga akwai iyaye na wajen sai da suka tafi shi da mahaifinsa bayan annabi ya bada amsa ya ce wannan bishiyar ita ce bishiyar dabino ina fata an gane ce wannan bishiyar ita ce bishiyar dabino bayan sun tamsa ya ce wallahi na san amsa ya baba abin da yasa ban bada amsa ba kawai saboda na ga ku ne a wajen kai da sa'anninka ka me yasa baka bada ai da ka sani ne sai ni abin alfahari ne a ce kai ne ka bada wannan amsa to kun ga wannan annabi ne ya tambaya aka yi me sabai suka bada amsa tambaya ce da take buƙatar amsa amma a cikin wannan hadisin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa a cikin su ya sani ba wanda sa abin da ubangijin ya faɗa shi sa sai suka ce me Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa su suka sani malamai suka ce wannan na ɗaya daga cikin ladabi na sahabbai eh jingina sani da komar da ilimi ga Allah da manzansa idan aka tambaye ka akan abu shin wane me abu kaza suka ce wallahu a'lam shikenan ka huta su abin da suka ce wallahu wa rasulu a'lamu saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ne masa wahayin abin da su ba a yi musu ko to shi sa ya san abin da ba su sani ba amma yanzu da babu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kusa da kai sai ka ce wallahu a'lam eh Allah shine mafi sani idan baka san tambaya ba abin da ya kamata kenan kai kenan to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa shine bayina ruwan da ya faru a daren jiya sun kasu kashin biyu akwai bayan da suka yi imani da ni suka kafirce wa taurari akwai bayan da suka yi imani da taurari kuma suka kafirce mu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa annau'u za ku ga annau'u da ya zo a cikin hadisin bil hamza ba bil ain ba ba na annau'u bil ain ba annau'u abinda ake nufi da shi shine taurari to sai dai kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa kamar yadda ibn salah alaihi rahmatullah yake to magana cewa asalin kalmar annau'u yace asluhu laysa huwa nafsul kawkab nafsul kawkab fa innahu masdaru na'a yanu'u yace asalin kalmar annau'u ba wai tana nufin shi karan kansa tauraron ba yace saboda asalin manzarin kalmar daga na'a yanu'u nau'an ne yace da aka ce annau kuma shine saqata wa ghaba saqata wa ghaba idan abu ya fadi ko ya bace aka daina ganin sa wakili wasu malaman kuma suka ce ai tala'a wa nahaba ya bullo ko ya tashi wata ba bullowa yake ba ko kuma kaga ya taho da yana can kasa sai kaga ya taso yau sama to suka ce shine ma'ana an dauko kalmar ne daga faduwar tauraro ko kuma fitowarsa ma'ana su larabawa suna da wani camfi cewa idan kaga an yi ruwan sama to akwai tauraron da ya fito ko akwai tauraron da ya faɗi an fahimta akwai tauraron da sai ya fito ake ruwan sama dole ne in dai kaga an yi ruwan sama kawai wannan tauraron ne saboda haka duka ruwan sun ɗauke shi sun jingina shi wa tauraro sun ɗauke ma hannun Allah maɗaukakin sarki a cikin ruwan to wannan abin da suka yi malamai suka ce idan mutum ya itikadi a cikin zuciyarsa cewa tauraro kaza kawai shine yake ruwan sama suka ce wannan kafirci ne babban kafirci kamar yadda annabi kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi kafirun bi ya kafirce min abin da ake nufi babban kafirci shine mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa lallai ruwan saman da aka yau to tauraro kaza ne tauraro yana da ikon yin ruwan sama ba shi da ikon ruwan sama to idan ka jingina masa abin da haƙƙin Allah ne ka ƙwace wani haƙƙi na Allah maɗaukin sarki ka ba tauraro wannan kafirci ne amma abu na biyu idan ka ƙudirce cewa a'a Allah maɗaukakin sarki shi yake ruwan sama amma sai tauraro kaza ya bullo sannan Allah zai yi ruwa kaga tauraron ya kasance shine mai sababi ko dole shine sababin da za a yi ruwan sama malamai suka ce wannan ba kafirci bane ba fitar da mutum daga musulunci amma shi ma haramun ba daidai bane sai dole idan tauraro kaza ya bullo za a sai an yi ruwan sama wannan ba daidai bane me yake daidai shine Allah madaukakin sarki shi yake da yanci da dama ya zubar da ruwan sama a lokacin da yake so a kuma inda yake so shine abin da yake na daidai maganganun da muka shayi shine ya zaka kuma da a wannan ake ce musu astronomers astronomers su ne masu ilimin taurari ko wanda suke da ilimin taurari su yake da su suna hasashe su ce za a yi ruwan sama jibi ko gobe a waje kaza da sauransu suna yi ko to shi wannan shi wannan hasashe ilimi ne mai zaman kansa wanda shari'a bata sauke shi ba babu laifi wannan suna lura da yanayin bugawar iska ne da gudunta da kadawarta wannan babu laifi huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu عدد السنين سأل الله تمي والحساب والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله هو الذي جعل الشمس ضياء شيني وند يسنيا وحسكي أرانا حسكي hasken da ke tattare da zafi abdiya shine haske mai kuna kaga hasken rana mai da shi zafi ne shine abdiya wal qamara nuran ya sanya wa wata shi ma haske amma mai sanyi shi kuma wata hasken sa mai menene mai sanyi ne Allah maɗaukin sarki kenan sai ce wa ƙaddarahu manazila kowanne kuma ya sanya masa mai ya ƙaddara masa hanyoyin da yake bi masaukansa wata yana da masaukai kala kala kala kala kala sai Allah ce li ta'lamu adada sinina Allah yayi haka ne ya sanya muku rana da wata dan ku san adada sinina irge na shekaru wal hisab da kuma irge na sanin waɗannan abubuwa shi ne irin waɗannan ilimomin da ake bayanin su babu laifi babu laifi don wani ya ce za a yi ruwa a waje kaza hasashe eh hasashe ne don ana yin hasashen ya tabbata kuma a yi hasashen ya kibe da ita bata kaga mai shi bai ga dama ba mun irin wannan bayanin kwanakin baya ko saboda haka wannan hadisin bai ci karo da abinda masu weather forecast suke yi ba da su ta forecast ɗinsu kuma Allah maɗaukan sarki ya gama nasu forecast ɗin na Allah maɗaukan sarki ne ke tabbata ko ba haka bane yawa sau nawa sai sun ce za a iron kuma ki an shayi an shayi ko sai za a yi kaza a ki yanzu kaga da sanyin nan da sanyin da na ji wani rahoto suka ce suka kirga suka ce da laraba da alhamis har zuwa asabar za a yi wani mugun hazo a arewacin najeriya a cikin inda suka lissafa har kano kuma sai gashi washe gari rana ta kulle su sun yi la'akari ne da ilimin da suke da shi sun kalli kadawar iska da yanayi abin zai iya yiwuwa to amma kuma sai Allah ya canza abu ina fata fahimta to kaga an ka jingina wa Allah madaukakin sarki abin ba ka huta ba shikenan ka huta ta huta to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda kuma suka ce lalle muqirna an yi mana ruwan sama bi nau'i kaza saboda tauraro iri kaza da kaza da sauransu to waɗannan sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki sun imani da tauraro eh sun yi imani da tauraro sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu malace babu tahrimi qawlihi li muslimin ya kafir babin da zai bayani game da haramcin faɗin mutum shine ai ma'ana qaulil insani tunda babin baya ce maka qaulil insani ba ce mai ta maka ba sai zo da zamiri kawai ko yau an ya kawo maka damiri za ka iya ganewa babin da ke bayani game da haramcin faɗin mutum ya ce li musulmin ga ɗan uwansa musulmi ya ce masa ya kafir ya kai kafiri haka kawai ka ɗauki kalmar kawai san ka sa ɗan uwanka irin waɗannan hadisai da dama mun karanta su a baya da yawa mun karanta irinsu haka ne ko an ibn umar radiyallahu anhuma qala wannan hadisi yan uwa an karɓo shi daga babban sahabi abdullahi dan umar dan khattabi Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa. Ƙala yace, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace, Iza ƙalar rajulu li akhihi idan mutum ya ce da ɗan uwansa ya kafiru, e munada mufrad kenan, ya kafiru, ya kai kafiri, e saboda sun saba sun samu wani saɓani ko a ƙida ko a wani abin kawai kafirta shi faƙad ba a biha a haduma sai annabi ya ce to tabbas ɗaya daga cikinsu sai ta koma masa eh wannan wannan kalmar ta kafirci sai ta koma kan ɗaya daga cikinsu imma dai wanda aka gaya wa aka ce ya kafiru idan kafir ne da gaske sai kalmar ta je sai ta shiga kansa idan kuma ta duba ta gaba kafiri ba ne addinin musulunci bai kafarta shi ba bai yi abin da za a kafarta shi ba to sai ta dawo kuma zuwa gawa wanda ya faɗe ta eh kaga akwai matsala fa in kana kama qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan ya kasance kamar yadda ya faɗa cewa kafirin ne wa illa in ko ba haka bane raja'at alaihi sai ta koma kansa ita kalmar kafirci sai ta koma kansa sai ta samu waje ta zauna to yanzu kaga shi ya ce wani ya kafiri yanzu shine ya zama mai kenan Allah ya kiyaye muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an abi dharr radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abi dharr al-ghifari Allah kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ya ƙulu yana cewa man da'a rajulan bil kufri wanda duk ya kirayi wani mutum da kafirci ya lankaya masa ya makala masa kalmar kafirci bai ji ba bai gani ba au qala ko kuma yace masa aduwullah aduwullah makiyin Allah eh kaga in ka ce da mutum makiyin Allah ba karamar kalma bace e wallahi ba karamar kalma bace kace da wani makin Allah ne mutane suna yawan faɗa ana yawan sai ka kalli mutum ko in yi maka abu kace wallahi wani makin Allah ne wallahi wannan ba karamar kalma ka gaya masa ba makin Allah wanda baya san Allah fa kenan yanzu akwai musulmin da baya san Allah akwai musulmin da baya san Allah to daidai yake da ka kira mutum kafiri eh akwai akwai kalmomin da suke suna da suna da taradufat mutaradufat ne na kalmar alkufur ma'ana suna da kamanceceniya wajen ma'ana da kalmar alkufur kafirci shi sa sai ka kiyaye hanka sai ka kiyaye kanka da ita ko ka ce da mutum maki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai san manzon Allah musulmi ne ba musulmi bane so da kan ka ce da wani wani baya san manzon Allah maki manzon Allah ne kamar ka ce masa arne ne dan mutum mujarradin mutum yaji baya son annaba a cikin zuciyarsa ya fitar da shi a musulunci ya fitar da shi a musulunci babu yadda za a kana musulunci ko baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walaysa kadhalika ya gaya masa haka kuma ba hakan yake ba ba kafiri bane ba kuma makiyin Allah bane amma shi da ya gaya masa saboda wani sabani da ke tsakanin su annabi yace illa hara alaihi fa sai wannan kalmar ta dawo masa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hara ay raja'a hara shine sai kalmar ta dawo kansa a cikin hadisin da makaranta baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai da ya fassali mana bayani yace idan ka ce da mutum kafiri ita kalmar za ta tashi ne ta je kan ɗayan wanda aka ce kafirin sai ta kalle shi ta auna shi ta yi sakanin ɗinsa eh ta yi sakanin ɗinsa tsaf sai ta ga idan ya cancanta da wannan kalmar da ka gaya masa sai ta shiga jikinsa kafirin ne dama yanzu misali mutum kafiri ne ka ce masa kafiri wannan menene menene matsala a ciki babu wata matsala daman kafirin ne amma mutumin da yake musulmi fa wannan ba kai tsaye ake ba kai tsaye ake saka kalmar ka wala san ba annabi ya ce idan kalmar ta je kuma ta duba ta ga ba shiga a jikinsa sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta kuma sai ta zauna a kansa to ma'ana ita kalmar kafirci ba ta fita a banza in dai ta fita sai ta hau kan wani to kaga me zafi haka idan ma dan uwanka idan ma dan uwanka yi wani abin da ba daidai ba wanda kake tsammani aikinsa wato mu fahimci wani abu da yawa ƴan uwa malamai suka ce mutumin da ya aikin kafirci ba kowanne mutumin da ya aikin kafirci kafirci ake kira kafiri ba Allah ya sa an fahimci zance na ba kowanne mutumin da ya aikin kafirci ake kira kafiri ba akwai wanda zai aikin kafirci amma jahilci ne ba haka bane bai sani bane akwai wanda zai aikin kafirci amma fushi ne ko jin daɗi ne don mun sha bada misali ba haka bane mun sha baga misali wancan mutumi wancan mutumi da ya sha tafi ƙarfin cikinsa ya yi saɓon Allah ya yi zunubi sai sa wa ransa cewa lalle in saka ida Allah maɗaukin sarki ya shiga uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba mu labarin sa da ya tashi mutuwa sai ya kira ƴansa gaba ɗaya tattara sai ya ce shi abu ɗaya yake so in yi mutu wasiya zai musu shine idan ya mutu a tattara shi a sashi a cikin wuta a ƙona shi a ƙona shi ya ƙonu sosai sannan to kasa sai a ɗauke ta sai a rarraba ta duk ƴaƴansa kowa sai ya yi makasansa wannan ya kudu wannan ya arewa wannan ya yamma wannan ya waje kaza kowa idan ya je ya samu to kai watsa ta wani waje daban sai ta yadda Allah ba zai iya hada shi ba shikenan ya tsira an fahimta yanzu mutum ya kudirce cewa Allah ba shi da iko a kansa wannan ba kafirci bane kafirci ne amma duk da ya gama waɗanda aka ‘ya'yansa kuma suka zartar da wasiyar da ya ba su aka tattara tokarsa duka eh wannan ya ɗauka ya kudu wannan ya amerika wannan ya cana wannan ya kaza ko aka je aka samu waje aka zubar da tokarsa aka ce to alhamdulillah baba ya tsira kenan yana gamawa Allah madaukakin sarki tattara tokar ya tashe shi haka manzon Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam ya tashe shi kawai sai shikenan kawai sai ya ganshi kuma a gaban Allah ya kenan sai ainal mafar babu so da sai Allah madaukakin sarki tambaye shi cewa me ya me yasa shi ya aikata wannan aikin nasa sai ce ya ubangiji wallahi tsananin tsoron kai Allah ya ce to je kana gafarta maka aka yafe masa duka abin da ya duk abin da an yafe masa ka'ida kuma duk mutumin da ya mutu a matsayin kafiri ana gafarta masa ba a gafarta masa to kun ga wannan ashe abin da ya aikata bai kafarta ba saboda mai saboda jahilci ne sai ga wancan mutumin hadisin bukhari da muslim wanda dabbar sabata a cikin daji mun sha buga misali da shi ai da kun san hadisin ko da ya dago ya ga dabbansa a kansa mai ce sai ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya ce ya ubangiji kai ne bawa na ni shi mutumin shi ne ubangijin Allah wannan kalmar mai ce amma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce akhta'a min shiddatil farhi sai kuskure saboda tsananin farin ciki annabi bai ce ya zama kafiri ba bai zama kafiri ba saboda haka ƴan uwa mu kiyaye harshen mu mu daina sakin kalmar kafirci ga mutanen da suke musulmi idan ba mutum ya aikata abin da tabbas haƙiƙa babu shakka ko hukunto akan su kafirci bane ba a ce da mutum kafir eh akwai abin da kai tsaye idan mutum ya aikata wannan kafirci ne kuma ka san ya sani to wannan sai kai hukunci akan sa amma in ba haka ba kawai ka zo ka kalli mutum ka ce masa wannan kafiri ne wannan zaka sa kanka a cikin halaka Allah ya sa mu dace yan uwa باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان باب da zai bayani game da hani akan al-fuhsh al-fasha wa badha'il lisani da kuma kazantar harshe haka za a karanta bi fathil ba al-badha kazanta harshe dan uwa al-fasha shine suka ce al-qawl sayyi mummunan magana eh irin kamar dura ashar kaga al-fushi يقول إنما حرم ربي المي فواحش ما ظهر منها وما بطن daga cikin alfawahish jam'i ne na alfawahish shine akwai irin zage-zagen da ake na dura ashar kwanakin bayan na ga mana cewa irin ashar din da ake galibi shi wannan girman sama ya wuce ya wuce ka rika kiransa zagi kawai eh alfasha ce wannan alfasha ce amma ka zo ka ce ka wani ai mutumin banza ne to sai a ce ka zage shi an gane ko kai masa abin ka gaya masa magana da ba shi kenan ba shi ne zagi amma ka ce kutu-kutu irin wannan abin ka tura ashar ka jin aka wani zagin sai kanka ya kusa bugawa wallahi kuwa kai Allah ya shirye mu uwa wallahi yadda ashar ka duba ni babban abin da yake ban mamaki mai uwa shine yadda ashar take inda ka san ruwa a bakin da yawa daga cikin mataye e mata in na ji mace tana tana tana ashar sai in ji babu daɗi wallahi saboda mace uwa ce mace uwa ce galibi yaro ya fi daɗewa a hannunta ya fi koyar abubuwa a hannunta sama da mahaifi to amma sai kaga wannan yaron idan za a yi masa magana a sharci haka ka ji wasu maganganu da sauransu to shi sa sai yaron shi ma ya taso da zagi a bakinsa ya koya ya koya kenan a wajenta to alfahush kenan wa baza'il lisan da kuma kazanta harshe shine dukkan zantuttukan da basu kamata ba zance na batsa da abin da bai kamata ba shine malai ta abin da ake nufi da baza'ul lisan as-sufhu wal fuhshu fi an-nutqi wa in kana sadiqan shine zance na wauta da zance na alfasha a cikin magana ko da gaskiya mutum ya faɗa mutum ya rika zance na batsa eh galibi addinin musulunci zancen da yake akwai nauyi akan harshe ba a san sa a matsayin kunya ma da ta'ada ta gari irin ta malam bahaushe ko da ba musulunci za ka ga akwai zantuttukan da tana da nauyin faɗa a baki bahaushe baya faɗan sa ɓoye sai yake in ban da yanzu zamanin da ya riga ya riga ya zama abin da ya zama Allah ya shirye da mu an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi na farko an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا أمنتي سقار تبتا أغريش يتي ليس المؤمن با مؤمني بني أكا كوري مسا إيماني بالطعاني يكسن تيمي يوان سوكا متاني إيه النبي يتي با مؤمني بني وانا وايه وانا باشر أيكي سي سوكا متاني أيبة متاني rage darajar mutane shi aikinsa kenan kawai at-ta'an kenan alawazin fa'al mai yawan sukan mutane aikinsa ne shi duk inda ya zauna in ka ga yana magana a cikin maganarsa guda goma to guda takwas sukar mutane ce annabi ya ce wannan ai masa albishiri sani cewa ba mumini bane cikakken mai cikakken imani akwai matsala a cikin imaninsa walal la'an haka nan ba mumini bane mai yawan la'anta al-la'an mai yawan la'anta ya zagi wancan ya la'anci wancan duk abin da zai buɗe bakin sai faɗa za ga la'anta ce ya la'anci ɗayansa ya la'anci na sama da shi ya la'anci dabbarsa ya la'anci komai cokalin sama idan ya ɓata masa rai sai ya la'ance shi to wannan ba mumini bane cikakke ko shakka ba ba a san mumini bakinsa da yawan la'anta ba haka nan walal fahish ba a san mumini kuma da yawan mai alfasha ba mai kutuntuma ashar da ɗura ashar da maganganu haka da yi marasa kyau walal bazi haka nan kuma ba a san mumini da kazantar harshe ba ba a san mumini da kazantar harshe ba shi sai kuma ku kalla a cikin alqur'ani da da yawa daga cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk kalmar da take galibi tana fa'idantar da haɗuwa tsakanin mace da namiji za ku ga saya ta ake saya ta ake Allah maɗaukakin sarki ce wa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu me Allah yake nufi da hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta sadu da wani mijin na daban da ta aura saduwa ta haƙiƙa amma sai aka ce hatta tankiha annikahu ana bi ma'ana alwata amma saboda saye irin na alqur'ani sai sai sai sai annikah aka aka zo aka zo da shi a kalmar annikah haka zo da shi a kalmar annika haka nan ta Allah madaukakin sarki ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalizan afdha ba'dukum ila ba'din kinaya ce shi ma ta haduwa amma ba fito da shi fili ba sai aka saye shi sai aka saye shi saboda ka'ida a ka'ida yadda a mutunci yake akwai abubuwan da ana kunya faɗansu su bai kamata a rinka saya abubuwa ba shi sa bahaushe in ka duba min kadimin zamani yana da irin waɗannan abubuwa hatta fitsari da wala ka ji bahaushe ya ce zan yi fitsari sai dai zan yi mai zan kama ruwa ka taɓa ganin da ya kama ruwa to amma me yake nufi zan kama ruwa kinaya ce wallahi mutunci ne wannan yan uwa tarbiya ce ka ji bahaushe ya ce zan je ne kashi da Allah ka zaka ji wannan ba ka taɓa ji ba sai dai zan je bayan gari zan je bayan gari me yake nufi da bayan gari zai je ya huta haka sai dai ka bahaushe ya ce wani ya yi hutu ya yi tusa duk me yasa ake irin waɗannan abubuwan tarbiyya wallahi tarbiyya ce wato idan mutum ya taso da irin wannan abubuwan da an faɗi magana sai rinka jin ta mai nauyi to haka ake so amma irin waɗannan abubuwan idan suka zama to ba su da nauyi a cikin zuciyarka suna dira kawai kana faɗan su to wallahi za komai zaka iya faɗa kuma komai zaka iya ji babu komai shi sa ko shakka babu gaskiya malam bahaushe malam bahaushe na da yana da tarbiyya wallahi duk wannan karatuttukan da muka sani yanzu da yawa su iyayenmu duk ba san su ba amma sai tarbiyya sai tarbiyya amma mu ga karatun su yayi ake ta yi amma sai a hankali eh sai a hankali ya kamata koya ne yan uwa mu dore mu darin amfani da abin da muke karantawa kin barin ka amfani da abin da muke karantawa kada ilimi zamto hujja akan mu wallahi duk abin da ka sani kake amfani da shi ba wallahi sai Allah ya tume ka akai ba daidai kake da wanda bai sani ba fa ba daidai kuke ba wanda bai sani ba yana da sauki sauki ba uzuri bane shi ma amma da sauki sauki akan ga kai da ka sani saboda kwaɗannan abubuwa yana da kyau ƴan uwa mu rinka kokarin tsabbaka su a cikin al'amuran mu ne yau da kullum mumini abin da aka san shi saye eh abubuwan da suke da nauyi kada a rinka faɗa haka kawai gatsal haka da sauransu amma abin takaici da abin mamaki yan uwa yanzu za ku ga hausu ne suke tallata kansu sun ɗauki kansu sun ba da shi jingina ga shaidan sukan iya shiga social media da sauransu su rinka maganganu na batsa kawai eh su rinka maganganu na batsa a rubuta littafi na batsa irin nobel nobel na batsa yara sun ɗauka suna karantawa suna karanta wani yake ban labari sai yanzu bala'in ma ya ya zama to cewa yanzu littattafai ma an daina karanta sa an daina rubuta sa haka a littafi wai a waya ake tuttura a waya ake tura labari sai a tura sai ta je a tura mata labari goma ya je a tura mata labari goma ya zo ya zauna ya ta kallo ya ta ya ta karantawa maganganu ne na batsa to yarin ko yarin da ta saba karanta irin wannan labarin rika ana faɗar abubuwa haka yadda suke ana wasafa jikin namiji ana wasafa jikin mace yadda suke yaro yana karantawa matashi matashi yana tana karanta mai kike tsammani kai ka san ba za a wani lafiya ba wallahi shi sa abubuwan da suke faruwa suke ta faruwa eh abubuwan da suke faruwa suke ta faruwa dole sai barin kasa ido Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi wa qala ta hadisun hasan hadisi ne da yake mai martabar hasan وعن أنس رضي الله عنه قال أنكر قدك أنس مالك ألا كارا مسير دا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله إرادة أمن سن الله سكارة تبتا أغريش يتي ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه النبي إرادة أمن سكارة تبتا أغريش يتي ما كان الفحش في شيء alfasha ba za ta kasance a cikin kowanne irin abu ba illa shanahu face sai ta munana abin sai ta bakanta shi ta lalata shi shine shanahu wa ma kana alhaya'u ita ko kunya ba za ta kasance a cikin wani abu ba fi shay'in a cikin wani abu ba illa zanahu sai ta masa ado ina fata an fahimta yan uwa wato kun ga a wannan hadisi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo alhaya'u muƙabilin me alfushu an fahimta yan uwa kun ga alfasha rashin menene rashin kunya kenan in aka samu alfasha sai kunya ta tafi idan kuma akwai kunya sai alfasha ta yi ne ta tafi kishiyoyin juna ne haka annabi ya haɗa su a waje guda duk inda aka samu alfasha a waje a cikin aiki a cikin family a cikin gari a cikin unguwa to sai ta lalata unguwar sai ta hargitsa tarbiyyar yaran unguwar da manyansu kowa ya shiga abin da ba shi kenan ba alfasha kenan ita ko kunya duk inda ta shiga cikin mutane ta shiga cikin gida ta shiga cikin gari ko cikin unguwa ba za ta fito ba sai ta yi wa waɗannan mutanen ado sun zamto mutanen kirki da kowa yake sha'awarsu haka kunya take yan uwa kunya kunya siffa ce da take da matuƙar fa'ida da muhimmanci a wajen kowane musulmi kunya ce da shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ta zuwa gare shi saboda siffa ce mai kyau wallahu la yastahi min alhaq inna Allah la yastahi ai yadriba masalan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da kunya da imani tau'amani yan biyu ne in aka rasa imani in aka rasa kunya to imani ma sai dan kauce sai dan ja jikinsa eh shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati ula idza lam tastahi ko idza lam tastahi fasna ma shi'ita annabi ce daga cikin abubuwan da aka tarar daga cikin zantuttukan mutanen farko shine duk mutumin da baya jin kunya duk abin da ba a tunani zai iya aikatawa ba haka bane duk mutumin da baya jin kunya to abin da kai ba ka tunanin sa kwata-kwata sai ka same shi a ciki ya aikata shi rashin kunya babu inda ba ta kai mutum to shi sa yan uwa mu yi kokari mu dawo da mu yi kokari mu dawo da ɗabi'ar kunya wallahi ɗabi'a ce mai albarka eh ɗabi'a ce mai kyau mu koya yaran mu kunya eh mu koya musu kunya duk abin da muka san zai ɗebe musu kunya mu kautar da su kun ga kallace kallacen nan da ake ta yi na wasan diraman nan namiji zo a gaban mace tsana ga namiji ga mace distance ɗinsu bai fi mai ba yana magana tana kaɗa mai ido tana mai fari yana mata fari haka mu guji wannan wannan suna ɗebewa yaran mukunya wallahi ka sani ko baka sani ba suna ɗebewa yaran mukunya yaro zai taso baya jin cewa tsayawa da mace irin wani tsayawar ba wani abu bane yarinya za ta taso irin sa mayafi da ake yi ko sa hijabi ta ji ba wani abu bane saboda ta saba gani ana yi a cikin tv ta saba gani ku duba yadda ake sai kaga namiji da mace sun zo sun shiga cikin fulawa ana waka ana rawa eh namiji da mace a cikin fulawa yana kada jiki ita ma tana kada jiki kaga kato to kato wanda ya kamata a ce yana can yana jihadi ko yana noma amma yanzu yana kada jikinsa yadda mace take kada jiki shi ma yana kadawa yana rawa yan uwa ko shakka babu a abin akwai abin takaici kwarai da gaske kuma kamar yadda nake faɗa nake maimaitawa ko shakka babu idan muka ba da dama a haka kun ga generation ɗin da za su taso nan gaba wallahi akwai matsala ina gaya muku wannan wanda Allah ba tsawon rai zai gani kuma in dai muka tafi a haka generation ɗin da za su taso a gaba mu yanzu da muke magana a haka to abin akwai ɗan sauki sauki akwai wanda za su taso a gaba akwai matsala akwai matsala sosai lalle ya kamata mu duba abubuwan da ake a waɗannan abubuwan duk abin da muka san zai kawo da kunya daga cikin ɗabi'un daga cikin ɗabi'un mu da na yaran mu mai kokari mu kawo da shi gefe mai kokari mu kawo da shi gefe akwai abubuwan da duk ana ta yin ana yakin mu ne underground ba mu sani ba wallahi ko ana yakar kokolwan mu underground ba mu sani ba ana shigo mana da su cikin al'ummar mu cikin gidajen mu ana ba mu su a hannun mu duk muna karɓa muna rusa kanmu da kanmu ba mu sani ba su waɗanda suke yi suna yin sa ne da manufa intentionally suke yin sa suna da manufa akwai abin da yasa suke yi amma da ni da kai ba mu sani ba abin da muke gani kawai shine wayewa ne ci gaba ne ai at-taqaddum ne eh at-taqaddum ne ci gaba ne abubuwan da zamani ya zo da kaza da kaza kawai ayi to kun ga wannan at-taqaddum din nan gaba in ba in ba mu wasa ba za mu tsinci kanmu a cikin yanayin da irin kasashen larabawa suka tsinci kansu ƙasashe irin su misira ƙasashe irin su tunisiya da sauransu ka je ka ga abubuwan da ake irin wani wani bangare idan ka ja irin su misira da sauransu sai ka rantsa da Allah America kake a California kake ko a New Jersey kake saboda yadda ake abubuwa na rashin kyautawa da sauransu sun jiyo sun zama kawai turawa amerikawa ba za ka ba za ka taɓa cewa wannan yaran su da Allah Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam larabawa ne wallahi babu ruwansu to mu har yanzu akwai ɗan raguwa raguwa musamman mu nan arewacin najeriya a najeriya ma arewaci akwai raguwa raguwa amma kun ga ina faɗa wannan da babban murya kun ga fina-finan da ake na hausa suna cutar da mu tsakani da allah suna cutar da mu duk abin da ya shafi kunya suna zare ta daga cikin daga cikin zuciyar yaran allah maganganu da ba su kamata a ce babba ma yana tauraron su ba kananan yara za a kunna musu suna kallo mace tana ga namiji tana fari shi sai dan karamin yaro fa dan karamin dan shekara biyar sai ga ya ce shi ma ga budurwarsa dan Allah ba haka bane dan karamin yaro dan shekara biyar me ya sani shi wannan amma sai ce ai wace sai budurwarsa saboda ya ga wani jarumi can da budurwarsa a cikin fulawa suna rawa sai je kama ta shi ma za su yi rawa wallahi wannan cutar da mu ake ina gaya mana wannan sai nan gaba za abin za mu ga illarsa Allah ya shirya da mu da su gaba daya wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan babu karahati taq'ir fil kalami والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم malai ce babi da zai bayani game da karahati taqir karhanci shari'a ba ta so mutum ya rinka kakale a wajen magana kace magana ma ta yau da kullum kace sai kai kakale ina fata an fahimta musamman kai ne dan ka burge dan ka nuna kai na musamman ne kana da wata fasaha ta musamman shine at-taqir zurfafawa cikin magana kace sai ka rinka wani kakale Hausa kake ba makana wani a da wani a baka da sauransu sai ka nuna mutane ke na musamman wannan ba daidai ba ne ka saki mara ka kawai mala wata shadduku fihi da ta shadduk magana kana cika baki magana mutum yana cika baki yana kumbara bakinsa idan ya nuna shi wani ne shi ma shi ne a ta shadduk wata kallufin fasahati da mutum ya kallafa kansa lallai sai ya yi wani abu na fasaha a maganarsa ba shi da fasahar amma sai sai ya yi ya wahalar da kansa ya wahalar da masu saurarensa wasu imali wahshiyin lugha ya rinka amfani da wasu kalmomi baƙi bare na can a lugar da yake magana da ita mutum ya tara mutanen da suke su ba sa fahimtar yaren sosai can ya rinka lele wasu kalmomi manya-manya na turo musu ina fata an fahimta ba daidai ba ne sai kai musu kowa daidai fahimta su idan ka tara ɗaliban ilimi wani ɗaliban nahawu ne ɗaliban sarfi ne ɗaliban balaga ne ɗaliban adab ne a rubi suke da sauransu ta wani sai ka ce musu balaga eh sai ka ce musu adabi ke ce musu waƙoƙin su umarul qais ba haka bane ifa na biki min zikra habibin wa manzili bi siqitin lawa liwa bainal janubi wa shamali sai ka ce musu waƙar umarul qais eh wannan dama udaba ne amma mutane karatu da ake irin wani masallaci ka zo kai ta musu zance ka yi misali ka karanta musu hadisi kai ta musu lirabi an bai muta sai wannan fi'ili ma di ne mabni Allah fa la mahalla lahu min al-irabi wannan fi'ili mubari'i ne marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu zariyata ala akhirih saboda Allah da yawa daga ciki kun gane abin da nake faɗa to ka gani kawai ka fassara ka karanta ka fassara mutane su gane ba haka bane shine abin da ya kawo su wanda suke kokarin ɗaliban larabci ne sai ka je kai musu wancan to shine ka kallafawa kanka irin wannan abubuwan ka rinka zuwa da mutane da wasu irin kalmomi baki wa daqa'iq al-i'rabi haka nan da shiga wasu li'irabobi masu zurfi shine irin misalin da na bamu eh kana ɗauko musu wasu abubuwa masu zurfi na can can wanda kalma ce idan aka kaga mutum sai ya je ya buɗe ƙamu sannan zai ganta wannan duk ba daidai bane fi muqatabati al-awami wa nahwi mala yace wajen yi wa awam ga magarin mutane magana da wasu su eh shine abin da na faɗa idan ɗaliban ilimi ne ka tara karatu ake na aji to nan duk irin fasahar da zaka yi amfani da ita kayi fasaha kayi balaga kayi uslubi duk wannan ya halatta maka eh dama wannan fagensa ne ko yawwa to amma abin da ya shafi karatu irin wannan to bai kamata ka rinka zarfafa mutane ba a yi musu daidai kowa a yi daidai da ƙwalwata ta fahimta ya ji karatun da shi ake ba da wani ba ba haka ba ne amma yanzu an kwace an shiga larabci kuma sai wani ji ba wani karatun ba da shi ake ba sai ya tashi ya tafiyarsa na ba da shi ake ba to wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya samu dace hadisi na farko an ibn mas'udin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala an karɓo wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace halakal mutanatti'una qalaha salasan yace mutanatti'una sun halaka so mutanatti'una shine sai fassara shi a ƙasa yace al mubalighuna fil umuri masu zurfafawa a cikin al'amari masu takallufi a wajen zance takallufi a wajen zance eh su kallafa wa kansu su ce lalle sai sun yi zancen da za su burge mutane za su ƙayatar da mutane za su nuna mutane su wasu ne to shari'a ba ta son irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin waɗannan sun halaka ka yi wa mutane bayani gwargwadon fahimtar su yadda za su gane shi kenan rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karɓi wannan hadisi daga abdullahi dan amru dan as Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن بسيرادة أمنسي سكارة تبتع قريشتي إن الله حقيقة الله مدوكين سركي يبغض البليغ من الرجال yana kin Allah madaukakin sarki baya son albaligha min rijali wanda yake kaiwa mutuƙa a cikin zance daga cikin mutane ya ce sai yayi wa mutane zance na tankwar lamba ya rinka zabo kalmomi koda da Hausa ne ya ce sai ya rinka musu wasu kalmomi na musamman ya rike ta su ba su rinka kokari fassara kalma za su ko kuma gane karatun nasa e yanzu abu biyu suke su fassara kalmar tasa sannan kuma su gane karatun da kalmomi nan masu sauki kowace kalma aka samu irin ta mai sauki ba haka bane su dauki mai saukin kai masa amfani da ita annabi ce Allah madaukakin sarki yana kin irin wannan allazi yatakhallalu bi lisanihi wanda za ga yana kokarin tauni harshen sa yana kokarin shigewa da harshen sa at-takhalli shine allaf naɗe harshe wata kalma in za a faɗa kasan sai an kumbura baki an sake shi irin wannan abubuwan haka kama ta ta kallalul bakaratu kamar yadda saniya take yi ma'ana saniya idan tana cin ciyawa idan ta ebo ciyawa yadda take kai shi bakinta ta tattar ciyawa mai yawa a cikin harshenta ta ninke ta da harshenta ta kai ta cikin bakinta ta cinye to kamar haka kaga mutum yana ƙoƙarin lankwas harshensa nan haka da sauransu rawahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya fitar da shi da wannan hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala ti hadithun hasan wannan hadisi ne hasan hadisi na karshe da zamu dakata a kansa wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir bin abdullah al-ansari Allah kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace inna min أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika mafiya soyuwa a gare ni daga cikin ku wanda wanda suka fi kowa soyuwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya fi son su wa aqrabikum minni da wanda suka fi kusanci zuwa gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majlisan suka fi kowa kusanci da ni a wajen zama ga na ga su zama zauna tare يوم القيامة رانا تاشن القيامة غاسو كمار هكا النبي يتي أحاسنكم أخلاقا شين واندا سكفو كوا كاوا وان أبيئو ما سكا كاوا وان أبيئو ما سو حالا ينقرتتو ما سو كاوا مؤاملة وإن أبغضكم إلي annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta hakika mafiya kiyayya wanda na fiki a cikin ku wa aba'adakum minni yawmal qiyama wanda suka fi nesa da ni a ranar tashin alkiyama ga su kamar haka afarsaruna sarsar in kaji an ce sarsar mai surutu da yawa ke mai ta magana ta ta ta ta ta kama an kunna rediyo eh kama an saki famfo sha haka sarsar kenan annabi ya ce babu shi ranar tashin kiyama yana can annabi yana nan eh kaga kana da yawan surutu sai ka rage kenan haka kawai in aka ce surutu surutun da ba shi da wani ba shi da wata ka'ida ba surutu kake akan addini ba ba surutu kake ba karatu kake ba haka kawai magana ta yau da kullun labari ta ta ta da ka gama wannan labarin sai ka shiga wancan da ka gama na siyasa sai ka shiga na bal in ka gama na bal sai ka shiga na film in ka gama na film sai ka shiga na kasuwa haka sai ka je sai ka je ka dawo ka tarar ka je ka ƙara dawo ka tarar dishi yake bada labari a majalisa kowa ya shiru sarsar kenan eh kai daga cikin sarsar ka san ai za a yi zuba da yawa annabi ya ce irin waɗannan baya san su kuma nesa suke da shi ranar tashin alkiyama Allah ya mana tsari a ce kana nesa da annabi ranar tashin alkiyama da akwai matsala yan uwa wal mutashaddiquna da al mutashaddiquna su ne masu kumbara baki in suna magana eh ana magana ana kokarin lallai sai an nuna fasaha sai an nuna su wasu ne su sun fi kowa iya magana sun fi kowa iya fasaha to su ne almutashaddiquna su ne wanda muke bayanin su a baya sannan wal mutafai wal mutafaihiquna da kuma masu magana suna takama da ji da isa da girman kai su ma wani annabi baya san su eh mutum magana zai amma sai yana wani shan kanshi yana yana abin nan annabi ya ce Allah madauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce baya san irin waɗannan sune almutafahiquna wannan mutane guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna baya san su kuma za su yi nesa da shi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya saba ma cikin ko ɗaya daga cikin su rawahu tirmizi imam tirmizi ya fitar da wannan hadisi wa qala ti hadithun hasanun hadisi ne da yake hasan wa qad sabaqa sharhuhu fi babi husnil khulqi sharhin wannan hadisin ya gabata a cikin babin da ke bayani game da kyawun ɗabi'u mun gabatar da shi a baya wannan hadisi idan za ku iya tunawa yan uwa sai mu dakata anan saboda lokaci yayi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله